بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين bayan godiya ga Allah mai kowa mai komi da salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annabi Muhammad hira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi da addu'o'i ga mutanen alkhairi wanda su riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da rahama in tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani alhamdulillah Allah ya kaddare mu da zuwa wannan rana ta lahadi wadda muka saba karatu na fiƙihu muna karanta wannan littafi hallul masail ubangiji allah ya sakan kawa waɗanda suka rubuta littafin har yanzu zuwa gare mu wadda suka mutu a ciki allah ya ji kansu da rahama kuma wannan darasi yana gudana a wannan ƙarƙashin ƙungiya ta jama'atul izalatu bid'a wa iqamatu sunna wadda sheikh ismail bin zakariya ya kafa ubangiji allah ya ji kanshi da rahama waɗanda suka suke jagorancin ƙungiyar yanzu da kan shugaban malamai na ƙasa zuwa mataimaka baki ɗaya ubangiji allah ya dafa mana duka allah ya mana mafita ya hana mu ta lalabuwar rayuwa kuma wannan darasi shine darasi na goma sha shida wadda aka tafi dogon hutu wannan hutu ta yi tsayi annan kuma muka dawo wancan satin muka yi muraja'an abin da muka karanta darasi na goma sha shida a cikin wannan littafi allah ya karba mana sa'annan kuma yau ina ji muna sha takwas ko ga watan ɗaya kaji ai sha takwas ga watan ɗaya ubangiji allah ya karba mana sannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai za mu tafi shafi na talatin da shida wadda yau muna sha uku sha uku ga watan bakwai ko yawwa sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar allah ya ba mu sa'ar rayuwa kuma abin da ake nema a karatu shine mutum ya fahimci abin da ake ba na iya karantawa na wuce ba a in an taba ka za ka iya sashi cikin ibada shikenan kuma ko da ba karanta shi ba ko baka iya karanta bakin ba amma kuma kai ka san hukuncin to abin da ake nema ya samu dama ka san hukuncin ne mutumin da ya san hukuncin bai aikata ba da mutumin da ya san hukuncin ai da mutumin da bai sani ba yanzu ka gaya masa ya kama yi ai bambancin su ne yana da tazara da yawa babban abin da ake nema aikatawa kawai Allah ya bamu ikon yi ko a gida kike iya abin da kika ji ki aiki da shi shine kawai hanzari ya kare Allah ya karba mana ya bamu da sauki mun karanta mun yi farilla daman muka tafi hutu muka zo muka yi muraja'a muka ce to fara'id din nan guda bakwai na wudu na alwala muka sake maimaita wa'yansu daga ciki wance muka maimaita su ma duka a matsayin me a matsayin muraja a wancan satin kenan to Allah ya kaddara kuma wannan satin dama wancan satin shi mai dauka ya ce yana da uzuri bai san an ma dawo kuma ce ya sani ba amma haide ka san shedan sai a hankali ya yi aiki da kayan a can abin nan yatti kuma Allah bai kaddara ya taho da shi bai ce na ce a dama ma muraja a zamu kuma yanzu gashi nan zamu dora insha Allah mun karanta fara'id kuma mun yi magana a wancan lokaci din nace duk darasin da muka yi a bayan darussosin ya kunshi abubuwa kaman haka ne an yi magana ruwa ne shine na tsarki mun yi magana kuma tsarkin ruwa ya guda uku kuma mun bambance su sannan mun zo mun karanta farilla na alwala kamar yadda aka yi kamar yadda yake rubuce yau kuma za mu tashi sunnonin alwala insha Allah Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya aka ce sunanul wudu'i sunnonin alwala wancan farilla in babu shi babu alwalar duka wannan kuma ana iya gyara shi don gaba shafi na 36 shafi na 36 inda irin nawa ne talatin da shida irin na kumfa shi yawa shi kenan da mahimmanci shafi daga ƙasa za ka gani an ce sunan ludu'i aka ce sunnonin alwala wa ƙala rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta littafin ahalari allah ya ƙara masa rahama ya ce wa sunanuhu ghasalul yadaini ila ku'aini sunnonin alwala wanke hannu zuwa daga wuyan hannu zuwa sama shine sunna daga wuyan hannu zuwa gwiwan hannu farilla ne daga wuyan hannu zuwa sama sunna ne Allah ya ganar da mu kaga dalla dalla ka huta me kake nema daman yanzu in ka wanke daga nan zuwa nan ba wanke daga nan zuwa nan ba in kai sallah sai ka sake sallar in ka zo ka wanke yau kuma sai ka wanke daga nan zuwa ai baka wanke daga nan zuwa nan ba a matsayin sunna sannan har kai sallah baka ma sani ba da ka idar da sallah ka tuna to ba za ka sake sallan ba sai dai ka wanke dan sallan gaba Allah ya ganar da mu Allah sa mun fahimci bambancin da yake tsakanin sunnoni da mene da farilla kuma dukkan sunnonin haka ne fa Allah ya samu gane ila ku aini yace zuwa wuyan hannu inda shuru'i lokacin farawa wal madmadatu da kuskuren baki wal istinshaqu da shakar ruwa wal istinsaru da facewa wa raddu masahin ra'asi da dawo da shafan kayi wa masahul uznaini da shafan kunnuwa guda biyu wa tajdidul ma'ilahuma da sabanta ruwa don su wattartibu da jerantawa bainal fara'i tsakanin farillan nan yanzu ya kawo ma gundarin su yanzu zai babbayyana ma kowane guda ɗaya ɗauka ya maka aiki gaskiya waɗanda suka yi wannan abu Allah ya saka musu da alheri Allah ya datar da mu albayan mai sharhin littafin ya ce ya'ani anna sunanul wudu'i abinda yake nufi da sunnonin alwala al-ma'khuza min amali alaihi salatu wassalam an ɗauko ne daga aikin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mun ji farillai kam aya ta zo ta yi magana a kansu to amma yaya za ka aikata sai annabi ya aikata ko to annabi da ya aikata shine aka ɗauko aikin nashi Allah ya ganar da mu sai ce na ɗaya gasalul yadaini ila ku'aini inda shuru'i yace wanke hannu zuwa wuyan hannu lokacin fara alwala li hadisi waye abi huraira ya ce game da hadisin abi huraira radiyallahu anhu allah ya kara masa yadda anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kala lalle annabi tsira da amincin allah su kara tabbata a gare shi ya ce izastaiqadha ahadukum min naumihi idan mutum ya farka daga baccinsa fala ya ghamisi yadahu fil ina'i kar ya sanya hannunsa a cikin abun alwala ko abun wanka hatta ya ga salaha talatan har sai ya wanke shi sau uku fa innahu la yadari don shi bai sani ba aina ba ta yadahu aina ne hannunsa ya kwana kaga tsabta tun daga nan to amma yanzu muna maganan alwala ne wanda ana yin ta lokatai guda biyar mafi karanci ko wani kuma zai iya yin alwala ɗaya ya yi sallah biyu da su to amma yanzu kuma ana maganan bacci to ya za a yi a haɗa wannan sai ya ce wa lirurudi zalika fi siffatil wudu'i alaihi salatu wassalam aka ce to hakan ya bayyana a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam in zai yi alwala yake yi kaga shikenan ka huta Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki min hadisi jama'atin daga hadisi masu na jama'a masu yawa min al-ashaba min al-sahaba na daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda baki daya dan sun zo da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi alwala yana wanke hannayensa sau uku kafin ya sashi a cikin me abun alwala to inda aka bar maluma da aiki shine yana wanke wannan sau uku ya wanke wannan sau uku ne ko yana hadawa gaba daya ya wanke amma mun gane Allah ya bamu da sauki duk lokacin da abubuwa suka zo guda biyu to ba a musu tsanani in ka ji an ce an ce ka yi kaza in ka so za ka iya yin kaza to kar wai dan kai ga wanda ka iya wani kuma yana yin wata ƙaulin ka ce a tafau bai iya ba a'a ba haka shari'a take ba ai tun da akwai shirbuce shi kenan sai ka bar shi yayi bai gwargwadon iliminsa shi ma kenan Allah ya fahimtar da mu sai ya ce maka ba na ɗaya ya karanta ma bai baka hujja yanzu sai ya ce ma to na ɗaya da na biyu da na uku a bi mana na biyu da na uku da na hudu sai haɗo su gaba ɗaya zai bada hujja sai ya ce wal mabmabatu wal istinshaqu wal istintharu ya ce kaga kuskuren baki da me da shaƙar ruwa da facewa sunoni guda nawa guda uku in an ɗoro ɗayan can fa ya zama guda hudu kenan ko ya ce wa fiha ahadisun kasira suna da hadisai masu yawa minha daga cikin hadisan da suke hujja a ciki hadisu umar binu abasata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala lalle annabi tsira da amincin Allah kara tabbata a gare shi ya ce ma minkum rajulun yuqarribu wudu'uhu fayatamadmadu wa yastanshiqu wa yastansiru illa karrat khadaya wajhihi min me fihi min fihi wa kayashimihi yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce babu wani mutum da zai yi alwala da aka ce rajulun ana maza da mata ake nufi yace babu wani mutum da zai yi alwala a cikin alwalan nashin yayi kuskuren baki ya yi mai ya yi shaƙi ruwa a hanci ya kuma face illa karat kaɗaya sai Allah ya kankare ko ya goge masa zunubansa wajahihi na fiskansa min fihi wanda ya ɗauka daga bakinsa wa mihi da kuma zozon hancinsa bi ma'ana fiskansa kenan in muka tuno wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba in mutum ya wanke fiskansa Allah na share masa zunuban da ya ɗauka da fiskan nashin da ruwan da ya wanke ko kuma da ɗigon ruwa na ƙarshen da ya sauka haka ka huta yi amma sai alwalan ta zama alwala ba wai kai jagwalgwala yadda kaga dama ka ce wai ita ma alwala ba sam sai in haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi allah ya ganar da mu allah ya ba mu da sauki waraddul masahin ra'as dawo da shafan kayi min ƙafa ila imami daga inda yake ƙarshen kayi zuwa farkon kayi kaga ba nan ai ba maganan farilla yake ma ba maganan sunna yake ma kuma tafiyan farilla ne sai barka kar ma ya kawo maka tafiya da zuwa ka ɗauka duka suna cikin sunna sai ya ce maka min ƙafa shine ƙarshen kayi wannan ɗan ramin da yake nan wani kuma ba da ramin karkace wannan yawwa karkace wai ramin ko na kowa ne yanzu kamar an dubi wancan kan ai ba su da rama ramin ko yawa to daga ƙarshen kayi farkon wuya kenan zuwa ina zuwa farkon mafitar gashi farkon mafitar gashi shine inda mutum ya zama a al'adance mafi yawan mutane nan ne mafitar gashinsu kan mutum na da sanko to kar ya ce wai ya zo ƙarshen tsakiyar kayin shi in nan ne sankonsa yake ce to nan ne mafitar gashinsa a'a mafitar gashi al'adatan wanda yake al'ada kowa ya san nan ne to ita yake nufi in mutum ya ɗauko shafan kai ya tafi da shi farilla in ya zo dawowa da shi daga ina daga nan idan ya dawo da shi inda zai tsaya shine ina shine ƙarshen nan shine yayi mai yayi shafan kai tafiya ma daga ina zai fara daga nan mafitar gashi zuwa ina zuwa ƙarshen nan banda wuya wuya daban kayi daban Allah ya fahimtar da mata kuma masu kitso wanda sun da gashin su yana kwantawa har baya abin da aka ce shine idan suka tafi da da abin nan da shafa in da su dawo da shi hannunsu ya shiga karkashin tatayi kas karkashin wannan gezan abin nan ɗinsu sai su dawo da hannunsu Allah ya sa mun gane idan kuma mace tana da tana wurin da babu tsaro bi ma'ana duk wurin mazaje ne ko wurin ba, ba muharramanta bane misali to ya za ta yi ta yi shafan kai idan ta shafi nasiya nasiya shine nan in ta shafe shi sauran za ta iya yin shafan akan jalbab dinta saboda me saboda uziri ba ce ta yi tsirara don za ta yi shafan kai ba shari'a ba ta yadda da wannan ba Allah ya sa mun gane haka wanda ya yi rawani rawanin sa na rashin lafiya ko wani abu makamancin wannan wanda in ya cire rawanin to an samu matsala to don haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya me ya shafi nan in ya shafi nasiya sauran sai ya shafa a ina sauran kayinsa mutum na son ƙarin bayani ya duba sharhin sunna imamul bagawi zai samu magana mai yawa akan wannan Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki da mana mafita kuma kusa da nesa ya ce to dawowa da shi shine daga me daga ƙarshen kayi zuwa farkon kayi li hadisi abdullahi bin zaid daga hadisin abdullahi dan zaid walahul alfaz minha ashab ya ce daga ciki akwai lafuzozi na sahabbai masu yawa ashabu sunan ma abota sunna minhu daga wannan ko kuma anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da mincin Allah kara tabbata a gare shi masahara asahu ya shafi kayinsa biyadaihi da hannayensa duka guda biyu fa aqbala bihima wa adbara ya fara daga farkon kayi ya kai shi karshe adbar shine ya kai shi baya shafa ba da ɗaya ake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da hannu biyu yayi sai dai akwai wata matsala da ta sa kai zaka yi da ɗaya to wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam in an taba ruwa haka yake yin shafan kayan shi ko kaman haka misali kaga hannun duka guda biyu an hada su idan kuma akwai matsalar da ta sa ba za ka hada hannun guda biyu ba to idan dai ka shafi ɗayan ya shafi ya game kayi gaba ɗaya to abin da ake nema ya faru sai dai akwai rashin lafiya ko wani abu amma mutum ko dan kasan matasa kai ya ci kuɗi sai ga ya dan yi haka kawai ya yi haka wai wai shikenan ya gama shafan kai to wannan bai yi shafan kai ba amma akwai uzuri na rashin lafiya to shikenan amma in babu wannan uzuri na rashin lafiya ko uzuri da aka bayar kamar mace ko kuma wanda yake ya yi rawani irin manyan manyan gari da sauran abubuwa an ba su rangwame cewa idan har akwai matsalan cire wannan a kansu to za su shafi nasu ya sauran sai su shafa a kayan abin su kuma yayi saboda me rangwame ne daga waye daga adam muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda kuma su ma da dalili ba haka kawai ba a ce wai dan sun fi kowa ba a'a ga dalilansu allah ya ganar da mu ya ce to ya tafiyar da shi adibar ya kai shi baya sannan ya me ya dawo da shi ila ilal makani sannan sun maradda huma sannan ya dawo da su kuma dama radda huma radda dawowan muke magana a kai shine sunna ɗin kaga mun samu mai abin da muke nema ila makanin lazi bada'a minhu ya dawo da shi da gurin da ya fara kaga da daman farkon kayi ne ya kai shi karshe ya dawo sunna Allah ya datar da mu wa masahul uzunaini da shafan kunnuwa guda biyu zahirihima wa batinihima cikin su da wajen su li hadisi ibnu abbas daga hadisin dan abbas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi masaha bi ra'asihi ya shafi kansa wa uzunaihi wa uzunaihi da kunna da kunnayensa guda biyu zahirihi ma wa batinihi ma cikin su da wajen su kaga anan hadisin ya nuna maka cewa da ruwan da ya shafi kun kayinsa wa alaikum salam wa rahmatullah ruwan da ya shafi kayinsa da shi ya shafi kunnensa kuma akwai hadisi da mun karanta wancan abin nan din na ce ana ce hadisin yana nuna cewa al'uzulu me minar ra'asi kunne yana cikin kayi ne don haka idan mutum ya shafa idan ya shafi kayi ya shafi kunnuwoyinsa guda biyu karka ce masa wani abu tunda akwai hadisin da ya tabbatar da haka sa'annan kuma nan a sharhi sunnan kuma maluma aka yi ta maganganu da aiki akan hadisai cewa wannan sun ɗauki cewa fiska ɗin nan da cikin kunne ɗaya ne in mutum ya wanke fiskansa sai ya shafi cikin kunnensa kaɗai wannan kuma sun ɗauka cewa in an yi shafan kayi da bayan kunne ɗaya ne wani kuma suka ɗauka cewa da kunne yana zaman kanshi fiska na zaman kanshi kayi na zaman kanshi kamar yadda masaban malikiya take amma mun gane Allah ya ganar da mu ya ba mu da sauki dan kaga mutum yana yin abu in baya in baka da hujja baka san me yake ba to kar ka yi saurin masa hayaniya saboda duniya tana cike da mene sunnan ne da mamma sunnan shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da kansa ko yayi umurni ayi ko ya ga an yi bai ce komai ba shine sunna ya tabbata kenan to yanzu kai kuma in ana ce maka kai ahlus sunna ne me hujja ne aikinka kawai eh annabi yayi ko kuma ya ce ya ce ayi ko kuma me ko kuma ya ga an yi bai ce komai ba ba shikenan ka huta ba ai ba fada a cikin wannan sha'anin in ka ga mutum na fada na hayaniya baya da abun fada ne wani mai kar magana ne wai wai mai abun fada baya fada ba shine ba mutum kawai ka gaishe ya goyon iya ta fama ya tare ka ya ruruga maka ashar ce Allah dai ya baka lafiya to kaga ai hauka ne ya same shi ko in ba ma hukaci ba yaushe zai yi haka haka kawai akwai matsala ko babu amma yana da abun fada ai ba zai yi fada ba haka ne ko to haka addini yake kar ka damu da hayaniyar dan adam meye ne kake yi kai tuna meye ne hujjanka akan abun da kake yi abun da nake yin nan yana da hujja iya da karatu har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam in baya da shi to ka nema masa isnadi duk abun aikin da kake in dai baya da tsari tsani daga annabi har zuwa daga kai zuwa ga annabi da kake yi dinnan baka san inda ka samu ba kenan to ka ka samu matsala in baka sani ba tambayi wadda an gama ma uzuri duka in baka sani ba kai me ka tambaya fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamun in baka sani ba tambayi amma kar ka zo kai aiki da ka zaci za a baka lada ba za a baka lada ba bara baka lada ba in a duniya na sha kwatance da nace in a duniya dai mutum yayi aiki ba a sa shi ba bi ma'ana ba haka aka ce yayi ba yayi a ce ba za a biya shi ba to lahira ba muka duba aikin sharan nan da ake ba aiki bane mai wahala mutum ya baro baccin sa ya zo yi abin nan sai mutum ya ce to shi ba zai bi dokokin da ake bi ba misali ba zai je a dauke shi ba haka kawai tunda aiki ne shi ma Allah ya hore masa tsintsiya da sauran abubuwa in sun fito suna yi shi ma ya zo yi bai cika ba cika masa komai ba ba abin da aka mar ba dauke shi aikin ba in wata ta yi za a biya shi da Allah to haka baka ma baka san me bane kaza in ka aikata Allah ba zai biya ka ba saboda baka nemi me dalili ba komi za ka yi a musulunci shine me kana da hujja Allah ya ce in yi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ne na ji ta bakinsa ya ce kaza a maluma ne suka ce kaza da kaza kaza ya fi muhimmanci bi ma'ana ya fi karfi akan kaza ba shikenan ka huta ba Allah ka bamu da sauki ka mana mafita ya ce to gashi zahirihima wa baɗinihima annabi sallallahu alaihi wasallam yayi me ya shafi kunnuwansa cikinsu da waje ya shafi kansa ya shafi kunnuwansa cikinsu da ina da waje kaga cikinsu da wajen ya nuna maka akwai wani kauli kenan akwai wani kauli kenan Allah ya bamu da sauki yace wa tajdidul ma'i na bakwai kenan na bakwai me wa tajdidul ma'i sabonta ruwa limasahil uznaini don shafan kunnan li hadisi abdullahi bin zaid daga hadisin abdullahi dan zaid fi sifatin wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam wurin siffanta alwalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam innahu masaha uzunaihi bihima bime bima'in gairi lazi masaha bime bihi ra'asahu ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi kunnensa da ruwan da ba shi ya shafi kansa da shi ba kaga yana da hujja ko babu kaga da hujja kenan Allah ya bamu da sauki hakim wal baihaqi wa sahahahu na takwas wa tartibu jerantawa bi ma'ana muwala bainal fara'id tsakanin farillai din nan liwaye li umumi qaulihi alaihi salatu wassalam hadawa jumlatan na magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sahihi hadisi ingantacce abda'u bima bada Allahu bihi ku fara da abun da Allah ya fara da shi lokacin da yazo zai yi safa da marwa ina Allah ya ji bayan ubangiji ya cewa ibda mai abin nan inna safa wal marwa bi ma'ana to farawa din da zai yi din ya kace fara da abun da Allah ya ambata in ka yanzu misali aka ce maka fara da dama kafin hagu fara da ina dama kafin hagu ai yana da doka ko ai an ce maka akwai doka in zaka sallame sallame gefen dama ba ta hagu ba in ka sallame ta hagu ba ina ji na taba tambayan nan ko ina ji ko na taba tambayan nan ne na ce yanzu mutum ne ya zo yana sallah da ya sa sallamewa an ce sallame ta gefen dama sai ka sallame ta hagu ba sallamar ba fa dan kau da kai da za ka yi din kalilan din sai ka yi shi ta ta hagu maimakon ka yi ta dama sai ka ce to sallar mutum ta yi ko bata yi ba eh sallar mutum ta yi ko bata yi ba ah ya kana so gaba da ansa kana shiru eh sallah ta yi ko bata yi ba tambaya ne ai ah eh wannan kuma sai ce sallama sallah ne wannan eh wancan din ai abin da aka yi din an yi maganan cewan fara da dama ne kafin hagu farawa da dama meye ne a cikin alwala meye ne shi farawa da dama kafin hagu meye ne shi a cikin alwala farilla ne sunna ne mustahabi ne menene shi fara da dama kafin me kafin hagu meye ne shi na'am amma malam nace kamar yanzu ka fara da hagu shi hagu in ka fara da shi ehe sunna ne sunna wace iri e ka san akwai sunna farilla akwai sunna mustahabbiya akwai sunna sunna eh eh na sani na fara da hagu laifi ne mana ai da dama aka ce ma ka fara yanzu babban damuwa shine yanzu idan na yi kuma a kuskure ba wai na manta ba ne bi mana ba wai da sane na mantawa na yi na aika sai na yi da maimakon yi sallama ta gefen dama sai na sallame ta gefen hagu to mene hukunci na sallah ta kan mene na'am eh in dai a cikin rashin sani ne sallah tana na to matsayin gefen haka da zaka yi da kayan naka a cikin sallah shi mene me matsayinsa kaɗan damaita kaɗan mene matsayinsa farilla ne ko sunna ko mustahabi farilla ne ko to akwai hujja mai ƙarfi sunna ne akwai hujja mai ƙarfi to Allah ka bamu da sauki abin da ake nufi shine yanzu mutumin da aka ce maka dama aka ce maka ai mai ahadin me a kawai abin nan kawaidi ma ya gaya maka yace wai me da damaitawa kalilan kadan a lokacin da zaka yi me da zaka yi sallama mustahabbi ne an so haka yanzu in ka ji sallama kace assalamu alaikum sallaman ka tayi ai sallah tayi ko amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallamewa a sallah har a ga nan dinsa bi masajan da yake gefen sa mutanen da suke gefen dama amma mun gane ba wai kalli bayan sa ba akwai wanda bai fahimta ba sai ka ga mutum ana assalamu alaikum sai ma haka wai he haka no yan baya akwai matsala ba abinda ake nema yace kai me kalilan kadan assalamu alaikum isharatan ne na fita a sallah matsayinsa mustahabbi ne don mutum ya- ya manta ya sallame ta gefen hagu sallarsa ta yi amma mun gane ba wani abun da zai yi kuma a shari'a amma in ya istighfari fa Allah ne Allah ya- zai bashi lada amma ba wai dole bane a kansa fa mun gane yayi me yayi laifi ne bai yi laifi ba mantawa yayi ya sallame ta gefen hagu kuma ba wai ya sallame sallah bata cika ba amma mun fahimta gef dan damaitawan ne da aka ce kai ta daman shine ya manta sai yayi ta hagu amma mun fahimta Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki duk wani abu sallama wajen juya wannan shi wani matsayi yake da shi mustahabbi ne dan damaitawan a kamar mutum ne kamar ya kalle baya e shi ma yana da ai fahimtansa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana har he mutane sun game sun ga abin da- to sai ya zaci cewa shi kuma ya leka baya ne damuwarsa amma mun fahimta amma ba shi bane ba haka bane mutum in ya damaitawa ne aka ce masa yi yayi ta me a ga ya fita daga cikin wannan sallah lalle ilalla Allah ya bamu da sauki ya mana mafita na'am ya yi da saninsa a yama wa musulunci gatsali mana Allah zai mayar masa kayansa saboda me saboda ba a ma wa Allah gatsali ai kamar ka ce na yi ɗin ne fa ce maka ai ce na yi ɗin ko da mustahabbi ne ka ce ka yi ɗin to Allah zai zai hukunta ka amma mun fahimta Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki rashin daraja ibada ne ma haka ta Allah ya karba mana sai ya ce walima maddati sunna sunnatu ko sunnatul amaliya ala hazihi tartib duk wannan tsari da aka jero na sunna din nan sallah ita an ɗauke ta da tsarinta bainal arkan kama warada kamar yadda ya zo a tsakani sunna a cikin farilla farilla yana saɓe duk gaba ɗaya amma mun gane yanzu musulmi zai zo zai fara alwala zai fara alwala abinda zai fara yi da shi meye ne a alwala sunna ne ko mustahabi ko farilla meye ne za ka fara ka yi wa tsarkinka ka zo ka zauna me za ka fara da shi a ciki malam kamar yanzu ka zo ka ce za ka fara kenan na'am eh mutum ya zo dai ya gama komansa ya zo ya zauna zai da me zai fara da sunna wace iri eh me ne sunnan da zai fara da ita kenan wace sunna ne zai fara da ita bismillah Mu- to sunna ce ita ko mustahabbi tayyib amma sabar malikiya mustahabbi ce ita abin da zai fara da shi kenan zai ce bismillahi zai yi aswaki in akwai aswakin in babu aswaki yayi da me da dan yatsansa in babu kuma wani abu ne dai wanda zai goge bakin da shi wannan dai amma dai zai fara da wannan zai wanke me zai wanke hannayensa yanzu abu ya fara da yazo ya bismillah sai wanke hannayensa sau uku akwai aswaki a wurinsa ko kuma ya tsansa ne sai ya sa aswakinsa ya goga sa'annan ya sa ruwa ya zubar to shikenan zai fara me ya fara alwala sai ya wanke wannan uku ya wanke wannan me uku in kuma ya dauki hadisin zai wanke su gaba ɗaya uku ne shikenan amma mun gane Allah ya fahimtar da mu kan wannan abu na'am
shin shi wannan wankewa da kai kai asuwancin baya daga cikin alwala ne sunna ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan din to a misali in ka hada gaba ɗaya ba shikenan yayi alwalanka yayi alwalanka amma mun fahimta yauwa ka dace da sunna abinda ake nema ki Allah ka bamu da sauki to kaga abinda shari'a take amma kuma kaga alwala abinda aka fara Allah abinda ya fara magana akan sa farilla abinda ya fara ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani il- idza qumtum ila me ila salati faghsilu me wujuhakum farko abinda ya fara ambata kenan kaga ba ma maganar niyyar ka ba ba ma yi maganar me niyyar ka ba sai a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyati ka gani ashe dole sai ka fahimta in mutum ya bace ma qur'ani zalla ka ce to mahaukaci ne wannan eh saboda me ya zai yi aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya aikin ba to ta yaya yayi Ta, Allah ya karba mana na'am na'am in ka zo kana alwala na'am
sai ka ba ka shigar da wanki iska ba cikin farilla na'am sai a lokacin sai iska ya fito na'am za ka ci gaba da yi ne ko kuma za ka iya komawa baya za ka koma baya ne sai ka sako daga wanda ka fara sai ka kai su ƙarshe kamar carbi ne yanzu ta tsinke sai nemo ta ko sai ƙara ziri to shi ne abin da ake Allah ya ganar da mu a za ka dawo baya ai sauran sun wannan kamar yanzu ka gama alwalar ne ga baki ɗayanta kawai sai kuma iska ya zo bi ma'ana kai tusa kenan fa gar wani kace iska wani wannan yaran ba ra ma su san me kake nufi ba ya gama alwalan sai ya yi tusa misali gwara-gwari kenan ko to kaga ko da da sauran ruwan alwalan a jikinka alwalan ba ta na haka ne ko to haka ne kuma imanin ma gaba ɗaya haka musuluncin mutum gaba ɗaya yake yana sallah yana komai amma kuma ba musulmi bane shi saboda me kalmar la ilaha illallah sa ta karye shine abin da mutane ba gane ba ana ta gwagwarmaya ce yana sallan amma kuma Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura to ya aka samu wannan kaga ganewa shine kawai Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki Allah ya mana mafita yace to wannan abin da ake nufi tartiban ne fi ayatil wudu'i ayoyin da yake na qur'ani na alwala falam yunqal an rasul sallallahu alaihi wa sallam annahu ma tawadda'a illa murattaban hakaza ya ce ba a ɗauko wata alwala daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yadda aka yi ta murattab ɗin nan daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza haka take kar ka zo ka kawai yanzu ganin daman ka kawai ka fara wanke fiska ganin daman ka ka wanke kafa ka dawo ka wanke hagu a'a ba haka bane yadda aka fara maka farkon nan ka kai su har ƙarshe duk an gama maka aiki kaf Allah ya ganar da mu kaga sunnoni ba sun kare ba wa fi وفي البخاري أن رجلا للي ونمتن قال ياتي لعبد الله بن زيد عبد الله بن زيد من سنواي عبد الله بن زيد أي من فدا وانشان ساتر استطيع استطيع بمعنى استطيع أن ترين تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ yace kana da iko ya kai abdullahi bin zaid kana da iko shafi na 38 kenan fa daga sama ya ce kana da iko ka nuna mini yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yin alwala faƙala abdullahi bin zaid abdullahi ɗan zaid ya ce na'am ya ce eh ina da iko fada'a bi ma'in sai ya ce a kawo ruwa fa'afaraga ala yadaihi fagasala marrataini sai ya a faraga kaga ba sai ya sa hannunsa a cikin abin ruwa abu aulalla ba a'a sai ya zuba a kan hannunsa ta iya yiwuwan abun da aka mar maftuha buɗaɗɗiya ce ko kuma rufaffiyan ma a tana da baki ko to sai ya fara me sai ya fara zubawa a kan hannunsa faga sallar marratai sai ya wanke su sau biyu sai ya wanke sau nawa sau biyu sau nawa ya wanke sau biyu summa madmada sa'an nan sai ya yi kuskuren baki wastan sara ai wastan shaka haka ne wastan sara salasan sai ya yi kuskuren baki ya yi shaƙar ruwa sau uku sau nawa sun magasala wajahahu salasan sa'an nan ya wanke fiskansa sau uku sun magasala wajahahu salasan kamar an maimaita ma ya wanke fiskansa sau uku sun magasala ya daihi sannan ya wanke hannayensa marrataini marrataini sau bibbiyu sau bibbiyu ila me ila mirfaƙaini zuwa gwiwan hannu summa masaha ra'asahu sa'annan ya shafi kansa biyadaihi da hannayensa duka guda biyu fa aqbala ya fara daga farko bihima wa adbara ya bada ya kai su baya fa bada'a bi ma'ana bada'a bi muqaddimi ai in baka gane wannan ba yace ya fara daga mafitan gashi shine muqaddim ra'asihi na kansa hatta zahaba bihima har ya tafiyar da su ila qafahu har zuwa ƙarshen kayi sun marar da huma sa'an nan ya dawo da su ila makanin lazi bada'a minhu ya dawo da shi inda ya fara shine ina farkon gashi bihi sun magasala rijilaihi sa'annan ya wanke kafofuwansa faƙala sa'annan ya ce haza ra'aitu nabiyya haza me ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya tawaddau ya ce to na ga annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi yana alwala kaman wannan idan mun tuno kuma a sharhi sunna na imamul bagawi mun kawo babi babi kusan babuka uku wanda ya babi na farko ya ce babin wudu'ur rasulu sallallahu alaihi wasallam marratan marratan yace babi na alwala marratan daddaya daddaya yazo yace maka marrataini marrataini bibbiyu bibbiyu yazo yace maka salasan salasan uku uku duka ana yi idan in kai alwala cikakkiya wanda komi ya game wanki inda ake wanki kai wanki daddaya daddaya alwalar ka ta yi inda ake wanki kai wanki bibbiyu bibbiyu ta game ko ina alwalarka ta yi inda ake yi ka kai karshe gaya kenan ka wanke uku uku alwalarka ta yi kar ka ga mutum yana yin abun da ba shi kake ba ka ce a'a a tafau kai ba haka bane amma mun gane ilimi shi yake bambance abu wanda ya sani baya hayaniya Allah ka ganar da mu ka bamu da sauki to kaga an gama ma wannan alwalar da yayi ta dauka maka komai hankalinka kuma a kwance Allah rufa mana asiri amma wanda zai yi alwala in ya zo wanke kafa sai ya shafi kan kafansa ba huffi bane a kafansa to akwai magana ba shafa aka ce ba wankewa aka ce mene aka ce wankewa amma ya suka ce a alkur'ani ai da ya zo da ya ce ku shafi kawunanku sai ya ce wa arjulukum da ƙahohuwanku to shi ma don haka shafarsa za a yi amma mun fahimta wannan fahimtar nan ne irin ta hadisin da yake cikin bukari can mutumin da ya zo ya ce yana laifi yau zan tuba ya ce martab me ne aikinka ya ce kashe mutane ya ce don iya samun gurbi a wurin allah ya yafe mini ya ce sam ya ce ai Allah ka kashe mara mutum ɗaya ma yawa haka kashe mutum casa'in da tara ya ce ai ba za ka mutu ba mutuwa za- kawai in ka mutu wuta za ka shiga sai ya ce to tun da dai har ba zan tuba ba Allah ya karba ba sai ya cika ta da shi malam to irin wannan fahimtar ne kawai aka samu wannan sai mutum ya zo ya shafa kan kafansa amma lokacin da ya je ya samu wani malami kuma fa da ya karanta masa ya ce ma tuba yake so yi amma ya kashe mutum ɗari ba ya ce "A, Allah ne karbi tubanka amma a ina kake zaune ya ce ina zaune ne a wuri kaza ya ce to ka tashi daga wurin ka koma wuri kaza in dai kana so tubar ta cika ka yadda ya ce ya yadda saboda me inda yake zaunen ɗabi'un mutanen wurin kashe mutane ne kawai in yana zaune a cikin su ba zai daina ba amma in ya tafi can din su kuma abun kyama ne a wurin su in ya ce zai yi komai ko sallah bai taba yi ba karɓaɓɓiya shikenan ya kuma kama hanya ya mutu kuma a hanya ga tarin wannan zunubin fa amma ya tafi da yaƙi- da- da niyyar me zai tuba ya ma tuba saura aiki sai ya mutu tsaka-tsaki sai mala'ikun azaba suka zo na rahama suka zo wannan suka ce ai namu ne bai ko ko sallah fa bai taba yi ba ta aito ya tuba wannan kuma suka ce ai ya tuba sai Allah ya turo mala'ika ya musu me ya musu hukunci ya ce to a gwada da kasar da ya bari ta zunubi da kasar da zai je ta alheri wanne ne tafi yawa kisu a gwada aka gwada ƙasar da zai shiga na alheri ta fi yawa sai ya ce mala'ikun rahama su ne za su ɗauka me ya sa ya yi tsira niyyar ransa inna mala'amalu bin niyat an samu sauki ko ba samu ba shi yasa duk tarin zunubinka wallahi Allah zai yafi maka sai dai baka tuba ba wallahi Allah zai yafi maka bai ma alƙawarin sa ka a wuta ka tuba ba amma tuba ta zamanto tuba ce kuma mutumin da ya kashe mutum amma ya- Allah ya karbe shi kuma to to me za ka yi Allah ka datar da mu na'am
na hukuncin wanda in sun fitar da amana na'am kuma sun ciki da kamar su na'am wanda nuna ba kuma saboda gaya kuna da ba su ci da su ina kuma su shi to akwai magana maganan ita ce a dai sharhi sunnan Imam al-Baghawi yayi dogon magana akan wannan saboda me akwai huffi wanda shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da ka'idar sashi da yanda ake sashi da yanda ake shafansa idan za a sa hufi idan da janaba jikin mutum sai ya, yi jan- ya wanke janaba duka sa'annan kuma ya yi alwala in alwalarsa ta zamanto cikakkiya kafin ya sa kafa ɗaya kafin ɗaya to sai aka ce yanzu kuma mu ba ma amfani da hufi in akwai dalilin sa hufi wancan wannan matsalar ita ta sa ka sa safa a kafanka jawra ita ta sa ka sa me safa a kafarka to za a mata shafa saboda mai ka'idodin huffin can ai abu mai ɗuma kafa daman ya yi daidai da kafanka bai maka ruwa ba bai yage kashi uku cikin ɗaya ba bai yi kaza ba bai yi kaza ba za ka iya yin shafa a kansa matukar ka sanya shi da me da tsarki kuma lokacin da ka sa shin ba wai in kai alwala ka san mun in mun yi alwala sai mu sa wannan kafan in mun sake wannan alwala sai mu ƙara sa ɗaya kafan ba haka ya so ba ya yi alwala gaba ɗaya ta cika sa'annan sai ya ɗauko kafan safansa ya sa wannan ma ya ɗauko safa ya sa matafiyi ne shi ko mazaunin gida amma mun gane matafiyi kwana uku mazaunin gida wuni daya shine 24 hours ba shine sai ya sake kuma mai ya sake cire kafan ya sake alwala daidai sannan ya sake sa sa ta haka to wasu maluma sun tafi cewa mutum zai shafa ko safa ne a kafansa in ta cika cika cikan zaman hufi a kafansa amma mun gane Allah ya ganar da mu wasu kuma suka ce a a sai dai an hufi ya saka kuma da ka'idojin da huffin ta ɗauka amma mun fahimta to duk wanda kaga mutum na yi in kaga mutum na safa a kafansa kuma ya yi shafa to in ya sa ta da wancan ka'idar shine ya yi alwala cikakkiya ya yi alwala me cikakkiyan alwala sa'an nan ya sa wannan kafar dama sa'an nan ya sa kafar me hagu shi ke ta cika abin da ake nema Allah ya ganar da mu amma ka fahimci abin da nake nufi Allah ya rufa mana asiri kusa ko nesa na'am na'am eh idan har dalilin ya kama ba na'am da hufinsu eh ba za su tube ba eh to ka san inda matsalar take ne shi dan adam kullun tawili ne da shi yanzu takalmin ai ita takalmin ma ana yin sallah da ita amma mutumin da zai shiga wurin ibada ita takalmin gaba ɗaya ma fa amma mutumin da zai shiga wurin ibada ya cire takalminsa ya ajiye bai yi sallah da takalmin ba yana ya samu sunnoni guda bakwai mutumin da wanda in yayi da takalminsa bai da wannan shine bambanci na gane abun da ya fi akan abun da yake yana yiwuwa wannan ayi amma wannan ya fi ne ne na farko idan ya zo cire takalmi zai fara cire kafan hagu ne ya taka kan takalminsa da shi nan ya cire kafar dama suna ɗaya aka ce ya ɗau takalmansa ya sa ɗaya a cikin ɗaya ko ya sa su a cikin leda ko ya sa a wani mata inda aka ajiye don ajiye takalmi zai fara sa kafan dama a cikin masallaci ya ajiye abun da yake takalminsa a inda aka tanada don ya ajiye in babu inda aka tanada don ya ajiye to sai aka ce ya zo ya sallah da shi takalmin a ina gaba gare shi ba zai sa a inda yake sa goshinsa ko gaba da inda yake sa goshinsa ba don bayan wani ne ba zai sa a bayansa ba don me don gaban wani ne ba zai sa a damansa ba don wani ne a wurin ba zai sa a hagunsa ba don wani ne a wajen a ina zai sa takalminsa to tunda zai shiga masallaci aka ce zai sa takalmi ne tsakanin haɓansa da cinyansa wannan fili da yake tsakanin nan a nan zai sa takalminsa kaga ɓarawon takalmi ma zai sha wahala kafin ya ɗauka ai mu ne ba ma bin dokokin shi yasa muke samun matsaloli tunda babu wurin da aka ajiye don ajiye takalmi to in ka shigo da shi to je kada ledan ka mana kana sai ka sa shi a ciki ko kuma masallacin su nemi ledodi su sa a baki kamar yadda makar madina ake yi in ka zo ka da leda wanda zaka cire ka sa takalminka ciki wanda suka je Allah dai ka kai mu wannan guri ya hayyu ya kayyum da karfin mu da lafiyar mu idan ka sa to nan aka so ka so ka ajiye sannan ka kabarta sallah fa wannan ajiye takal cire takalmin da aka shi da wannan dawainiyar da aka zo gaba ɗaya sunnoni ne guda bakwai mutumin da zai yi sallah da takalmi kuma gabaki ɗayansa kaga wannan duk bai same su ba mun fahimta sai dai zai samu shiga da kafar dama idan da kafar dama ya shiga sa'annan kuma su lokacin wuraren da ake yin sallar babu shimfiɗi kamar wa'annan turbaya ne a wajen sa'annan idan an samu matsala a ƙarƙashin takalmin akwai najasa lokacin da yake cikin sallah ya gane takalminsa a ƙarƙashin akwai najasa to aiki ya same shi lokacin da ya yi ruku'u ya ɗago zai tafi ina zai tafi sujjada to lokacin kuma sai ya cire kafarsa cikin takalmin sai ya taka kan takalmin sai ya yi sujjadan a haka me yasa lokacin da ya ɗago zai yi sujjada takalminsa idan najasan nan ya bayyana kamar ya ɗauki najasa ne a kansa ya yi sallah da shi amma mun gane Allah ka bamu da sauki komi addini ya rubuta ma in baka sani ba kawai baka sani ba Allah ya rufa mana asiri kace eh eh na'am mm. ba komai eh eh in babu ruwa a wajen babu komai eh ai zaka sa goshin ka ma eh zaka iya yi zaka iya yi amma ka gane eh ai karkashin shi ne mai najasan daman ko in baka ga najasan ba ai shikenan kama in baka gan shi najasar ba ba ba- babu wani abu kanka yanzu misali abinda baka da ikon sa mun fahimta abinda baka da ikon sa dole haka zaka yi ibada da shi yanzu kai ne ka shiga ban daki akwai kudaje ai a ban daki ko babu hawa kan najasa suke ko ba kan najasa suke hawa ba kuma sun zo ta bari ganka ba za su dora ba ne za su dauko ko ba za su dauko ba amma baka da ikon ai cire shi su ko to shari'a abin da yake nufi shine abin da kake da ikon sa ƙadiran kana da iko akan ka rabu da shi amma kuma sai ya zamanto baka rabu da shi ba shine yake bata maka abu amma wanda baka da iko baka da yadda za ka yi da shi amma mun fahimta Allah ka ganar da mu ka mana mafita Allah ka zaunar da mu lafiya fa fi hadhihi hadisi a cikin wannan hadisi jaa wudu'u bi fara'idi wa sunani mutar- mu- me? mutarattaban haka ne ko ya ce a wannan hadisi kaga ya zo maka da farilla da sunnoni a jere ba wani wanda ya zo aka, aka cakuɗa maka alwala a kan yadda ka santa Allah ya fahimtar da mu wa ƙala sheik rahimahullah wanda ya rubuta littafin ahalari ya ce wa man nasiya fardan duk wanda ya manta wata farilla min a'aba'ihi a wurin ba da ita a gabar ta kenan ya manta farilla guda gabar guda ya bari fa in tazakkarahu ya tuna ta bi qurbin a kusa fa'alahu to ya aikata ta kusan shine bai yi sallah ba ya aikata ta wa ma ba'adahu da abun da yake bayanta misali fiska ya manta fiska ya me ya manta ya ci gaba da alwalarsa sanda ya gama sai ya tuna ai ban wanke fiska ba bai tashi ma daga wurin bai ma'ana bai yi sallah ba tunda bai wanke fiska ba sai abin da ake so shine he ya wanke fiskan ba ita ya manta ba sai ya sake yin me wanke sauran har zuwa kafa shine a da abin da yake bayan nata amma mun fahimta Allah ya ganar da mu wa in dala to in yayi har yayi sallah fa shine dala fa'alahu wahadahu ya wanke iya wajen tunda fiska ne yanzu to ya wanke iya fiskan kenan misali amma wa, wa adama salla zai dawo da sallar da ya yi ƙablahu kafin wankewa ɗin amma mun gane can da aka ce ya yi da na sauran abin da ya yi ɗin wannan ba a yi sallah ba ne yanzu kuma ya riga ya yi sallah tunda ya riga ya yi sallah kuma ya bar me ya bar farilla to ya zo ya wanke iya farillan kaɗai ya sake wannan sallah ɗin alasa mun gane ita sallah ta baci ai na ai babu farilla tunda babu farilla alwala babu me babu sallah amma mun gane Allah ya ganar da mu wa man tazakkara madmadata to in mutum kuma sunna ya tuna fa ai can farilla ne ko to yanzu sunna ne madmada kuskuren baki wal istinshaqu ko shakarwa wal istinsaru ko facewa bada an shara'a fil wajhi amma ya manta bai yi kuskuren baki ba bai yi shakar ruwa ba, bi ma'ana ya manta bai yi sunna ba har ya shiga farilla sai aka ce to fa la yarji'u ilaihi ma ilaiha ba zai dawo zuwa ga sunnan ba hatta ya timma wudu'ahu har sai ya cika alwalansa kaga yanzu farilla fa aka ce ya koma yayi ko amma yanzu sunna ne sai aka ce mar ba zai koma ba sai ya gama alwalan sai yayi amma mun fahimta mun gane bambancin sunna da farilla ko ta wa man nasiya lum'atan wanda kuma ya bar wata lum'a ɗazun ba gaba guda ba ne amma yanzu wannan ɗigo ne lum'a inda bai kai gaba guda ba ga salaha wahadaha to ya wanke ta ita kaɗai biniyatin da niyya wa in salla qabla zalika in yayi sallah kafin ya wanke din a ada to zai dawo da sallah din kamar gaba guda ya bari mun gane wa in taraka sunnatun sunnatan in kuma sunna ya bari fa fa'alaha wa la yu'idu salah zai aikata ita sunnan ita kadai amma ba zai dawo da sallah ba mun gane maganar nan ko ya riga ya yi sallah sai ya tuna ashe ban kuskuren baki ba ashe ban wanke hannu zuwa wuyan hannu ba ban yi shakan hanci ba ashe to yanzu zai yi ne don sallan gaba wannan kan ta sha kaga bambancin sunna da me da farilla bambancin sunna da Allah ya ganar da mu yace ya'ani amma ya muke da lokaci ne Na'am.
kuma yanzu in ka wanke daddare Na'am.
duka kowanne daddare kai Eh.
da wanke hannu Eh.
ɗaya Eh.
da rage suna shafan hanci Eh. Eh. Kowanne da kai ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya.
in kai daddare ɗaya Eh.
shi suna ne ko farilla Kayi sunna kayi farilla kayi mustahabbi duk a cikin ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya. ka gane amma in kuma kai uku uku ba shi ma sunna ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk da hadisai ka gane ko wannan ka kai gaya ne ƙarshen cikawa wannan kuma ka ɗauka eh in kai uku kai kai ƙarshe kenan amma mun fahimta babu wani abun da ya sama da uku kuma sai dai ƙasa kuma biyu ko ɗaya Allah ya ganar da mu ka cire duk wata kokonto ka cika uku kenan Allah ya ba mu da sauki yani amma ya muke da lokaci biyu a minti biyu kan ta yi ai to sai mu cika da tambaya kawai nan za mu ajiye sai in ubangiji allah ya kai mu wani sati kuma in allah ya yarda sai mu dora muna dai cikin sunna mun gama maka sunnoni duka yanzu muna tambihi ne na abun da kai na barin wa'yansu ayyukoki farilla ko sunna ka bari su ne muke kokarin yadda za a gyaggyara kuma allah ya ba mu ikon gyarawa in akwai tambaya ɗaya ko biyu sai mu yi kafin mu cika ta lokaci din ubangiji allah ya ba mu da sauki na'am ko tambaya? na'am na'am eh su yi haka da yatsa to abinda ake nufi a alwala ina ji mai risala ma ya rubuta idan mutum ya gama alwalansa aka ce ya kalli sama kallon saman zai nuna masa cewa lalle wannan saman fa da yake gani babu gwafa aka yi ta wanda ya yi wannan saman to yana iya maka komai ma sannan sai ce me ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu allahumma ja'alni minal waj'alni minal mutatahhirin Allah ka datar da mu aka ce idan mutum yayi addu'an bayan alwala in yayi addu'an bayan alwala za a bude masa kofofin aljanna tamaniya guda takwas ya shiga ta inda duk ya so amma fa alwalar sai ta zama alwala kar mutum ya ce zai zo ya daba ta kasan ya buga ta yadda ya ga dama sannan kuma ya ce maka wai shi kenan shi yayi alwala a'a ya zama yayi kwaskwarima dai ya zama yayi me yayi kwaskwarima idan mutum yayi alwala wadda ta amsa sunanta alwala ita dai ake bashi wa'annan lada din amma idan har yayi alwalar da ba ita ce alwalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da zai samu wannan shine magana cikakke Allah ya ba mu da sauƙi Allah ya mana mafita amma mutumin da ya ɗaga yatsa wannan na ce isharan da ya yi an ce ya kalli sama sai ya ɗaga yatsa in ba wani abu bane wanda yake shi yana da hujjansa cewa sai an ɗaga yatsa a kalli sama ba a to ni kan ban san shi ba amma mun fahimta amma an ce ya ɗaga kai ya kalli sama don ya ji me don ya ga halittun ubangiji wannan halittun ubangiji din ya kai ya yi alwalan dan shi ai ko bai kai ba ya kai ya alwalan da shi wannan shine abin da nake iya tunawa ubangiji Allah ya datar da mu ya mana mafita na'am maganar lumfa din ne na'am shi ne kuma yana muke abin kan kudin su da farilla da na a cikin wannan mutum Yau.
an da sallah shi to ai abin da ya- in an ce lum'a ne wannan to a wurin farilla ne shi bai kai gaba guda ba amma mun gane mutumin da yayi hadisin suna nan a dan karshe ne dan da ke a lokaci bai kai mu ba A ya anna- annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani a jikin kafansa akwai lum'a lum'a shine wurin da zufura bai wuce farce ba kaga bai kai gaba guda ba bayan ya yi da sallah sai annabi ya ce masa irji ka je ka koma ka sake alwala sannan ka sake sallah amma mun gane amma lumfa yana fitowa kuma a wurin sunna wani lokaci yana fitowa a wurin sunna amma na wurin sunna ba shine mai karfin wurin farillan ba amma mun fahimta amma da kuma mace suke nan ko kuma ko a za a bambance mana yanzu mutum yanzu ka gane ai karatun da muka yi cewa yanzu kai sunna guda ne baka yi ta ba har kai sallah sai aka ce ba za ka dawo da sallah ba haka ne ko to kaga lum'an da yake wurin farilla sai aka ce sai ka dawo da sallah kamar gabar bata yi bane gaba daya amma mun fahimci maganar nan ko kafin yana yawwa yawwa Allah ya ganar da mu amma ka fahimci abin da nake nufi yawwa Allah ya ba mu sa'a Allah ya fahimtar da mu na'am na'am mutum ya yi yadda na'am ya samu haka sai lokacin da zai wani addu'o'in bai daga kai sama bai kalli sama ba bai komai ba na'am ya bari ba komai a kansa in ya ga dama ya kalli kasa ma ai halittan Allah ne abin da ake so ka kalli halittan Allah ne yuzakkir zai tuna maka ai waye ubangiji bai ubangiji yace daman yace ka dubi abu afala ya tadabbaruna shin ba za ka yi lura ba ka gani yanzu ka dubi tsuntsu mana in yayi hakan nan yana sama zai daina fa fuffukan zai daina komai amma kuma yana nan a tsaye sai Allah ya ce to waye rike shi Allah abinda ake neman ka gane kenan shi ma malamin ne daga kan da ya ce ma yayi ma haka ne don ka gane ubangiji ba ya ce ma dole wajibi bane shi kai a an so kai haka nan in kana da dama in ka ga dama an kai idar kai addu'a a idon ka rufe Ai za- hakan ma sai ka tuna wani abu dan zaka ga duhu ai ai duhu ma na ubangiji ne Allah ka bamu da sauki abinda muka faɗa daidai ya ubangiji Allah ka dora mana a mizani abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ya hayyu ya qayyum marasa lafiya da suke gidan da ji baki daya ko wanda suke asibiti ko wanda suke yawo da shi Allah ya ba wa kowa lafiya Allah ka rufa mana asiri kusa ko nesa waɗanda suka kangare ya ubangiji Allah ka dawo da kowa kan hanya ya Allah idan ba masu dawowa kan hanya bane ka tsare mu daga sharrukokinsu duk wanda ya kangare ya Allah in mai dawowa kan hanya ne Allah ka dawo da shi kan hanya in ba mai dawowa kan hanya bane Allah ka tsare mu daga sharrukokinsu ya hayyu ya qayyum Allah ka mana mafita kusa ko nesa sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ya Allah abinda muke nema na alkhairi ka bamu abinda muke neman kariyarka ka kare mu Allah ka zaunar da kasar mu lafiya wannan damuna ka kara mata albarka matsalolin da yake hana wa'yansu noma a wuraren su ya Allah ka ɗauke musu ya ubangiji Allah ka amintar da kasar mu ya Allah duk masu wannan sharrukokin Allah kai ka halice su kai ka san yadda za ka yi da su Allah ka mana maganin su in masu shiruwa ne Allah ka shiryar mana da su abinda muka haifa da abinda za mu haifa nan gaba Allah ka musu albarka wanda suka kangare Allah ka dawo mana da su kan hanya mu karanta Fatiha bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin alhamdulillah